الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin mai da kasai wanda ya halara mu a wannan rana ta alhamis kamar yadda muka saba muna karanta littafin ahalari littafin wallafar al-imamul lugawi العلامة عبد الرحمن الأخضري المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يومنا الخميس قوم شاهد قوتا شعبان هجرة ألف تدري هدو دتلاتين دا تقص da ya zo daidai da goma sha ɗaya ga watan mayu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan karatu namu za mu tashi a sabon babi babin da malam ya kulla shi a kan sujudu sahau shi as-sahau ana fassara shi da hausa da rafkanwa rafkanwa dangin mantuwa ne gafala da mantuwa suna da alaƙa da rafkanuwa sai dai rafkanuwa ta fifita akan mantuwa rafkanuwa mantuwa ne da daɗi shi sa malamai suka bambanta tsakanin mantuwa da rafkanuwa dukkanin rafkanuwa mantuwa ne amma ba dukkan mantuwa ce take rafkanuwa ba suka ce saboda duk mai mantuwa idan an tuna masa zai tuna amma mai rafkanuwa ba lallai ba ne in an tuna masa ma ya tuna wannan shine alamar ya rafkana ta iya yiwuwa amma tuna masa ma amma bai tuno ba to wannan ya wuce mantuwa ya zama rafkanuwa shi yasa ake cewa rafkanuwa rafkanuwa a sallah iri biyu ne akwai rafkanuwa a cikin sallah as-sahwu fi salah wanda shine babin mu yake magana akai akwai kuma as-sahwu anis salati rafkana daga sallah wannan shi kuma na'udhu billahi minhu wannan zunubi ne sabo ne rafkana daga sallah shine ko a ce mutum baya yin ta ko a ce mutum baya yin ta akan lokaci sai lokacin ta ya fice ko kuma mutum baya idar da ita akan siffar da shari'a ta zo da ita ko mutum yana walakanta sallah wannan duka yana daga cikin ma'anar as-sahwa ne salah shi yasa irin waɗannan masu hali Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mummunan sakamakon su ran da gobe kiyama sakamakon suna rafkana ga barin sallolinsu fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun Allah ta'ala yace bone na adaba ya tabbata ga masu sallah amma waɗanda suke rafkana daga sallolinsu nan sahun daga as-sahun amma as-sahaw nan yayi ta'addi da an an salatihim sahu ya sha bamban da as-sahaw da yayi aiki da fi da haka as-sahaw fi sala wannan ana ce masa rafkanuwa a cikin sallah shine mantuwa as-sahaw ani sala shine rafkanuwa gabarin sallah shine wulakanta sallah wannan sabo don haka ba kansa muke magana ba rafkanuwa a cikin sallah da muke magana a kai ɗan adam duka an gina shi a ɗabi'a tasa yana da mantuwa daga cikin ɗabi'ar ɗan adam akwai mantuwa wannan mantuwar kuma rahama ce daga Allah maɗaukakin sarki da ɗan adam ba shi da mantuwa da bi rayuwa saboda wani farin cikin idan ya tsananta idan aka ce ba za a manta shi ba to kullum sai dai mutum ya haukace wani bakin cikin idan ya tsananta aka ce ba za a manta shi ba to sai dai mutum ya haɗe ransa to amma sai Allah ya sanya dan adam mantuwa tana daidaita halayen rayuwarsa wa ma sumiyal insanu illa li nasyihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu ba a kira mutum da insan ba a larabci sai saboda a ɗabi'arsa yana mantawa ba a kira zuciya da sunan alkalbu ba sai saboda tana bugawa tana juyawa tana kaiwa ta komo don haka wannan wata gata ce da Allah ta'ala ya yi wa mutum kasancewar ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma dukkan ɗabi'a ta ɗan adam Allah ta'ala ya gina ɗan adam a kai kama daga ubanmu annabi adam alayhi salatu wassalam salam da dukkan wadda suka fito daga tsatsansa har ake ce musu ‘ya'yan Adam, dukkan wadda ya fito daga tsatsan annabi Adam, to yana da ɗabi'a irin ta mutum. Ɗabi'a irin ta mutum sananniya ce, baƙin ciki, farin ciki, yunwa, ci, sha, tsuguno, don biyan bukata, tunani, mantuwa, bacci, da sauransu ga sunan ɗabi'a ce wannan duk yadda ka san ɗan adam za ka same shi da wannan sai dai kawai ɗan adam wani ya bambanta da wani wani ya fi wani mantuwa wani ya fi wani bacci wani ya fi wani ci haka za ka samu ɗabi'ar tana bambanta amma dai kowa yana da shi to hakan nan Allah ya annabawansa da manzanninsa su ma tun da ‘ya'yan adam ne su ma suna da ɗabi'a irin ta ɗan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin waɗanda Allah ya turo annabawa manzanni kuma wanda yake cikamakin annabawa kuma yake shugaban manzanni wanda kuma ya rufe saƙo na manzanci da turo shi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗan adam ne abin da yake samun ɗan adam yana samun sa baƙin ciki farin ciki kuka dariya mantuwa bacci gajiya shi ma duk abin da yake samun ɗan adam yana samun sa alaihi salatu wassalam shi ma ya fiskanci irin wannan mantuwa ta rafkanuwa a cikin sallah wadda malamai suka kididdige yawan rafkanuwarsa a cikin sallah ya kai sau biyar ya kai sau biyar yana samun mantuwa a cikin sallah ko dai yayi sallah mai raka'a hudu yayi raka'a biyu yayi sallama a biyun ya tashi ya tafi kamar yadda yayi wata rana a sallar azhar har ya fita ma daga masallaci raka biyu yayi sallama har ya fita a masallaci kowa ya kasa cewa komai ba zancen subhanallahi ba su faɗa ba har ya fita har wani dai mai kokari ya tashi ya so shi ya bi shi ya ce ya ma'aikin Allah an rage sallah ne kan ko ka manta ya ce ko ɗaya ko ɗaya ba a yi ba ba a rage sallah ba kuma ban manta ba to wannan bawan Allah dule da ya ce ya ma'aikin Allah to mai yiwa ko ka manta ne ya ce mu koma masallacin suka dawo masallaci ya ce duliyadeni ya tadda ni ya ce mun rage sallah shin haka ne da gaske yake masallaci daga nan kuma sai kowa bakinsa ya sake eh da gaske ne da gaske ne musulma ce ta ku tashi mu cika ta abin da ya rage mana sai ya kabbara a tsaye ya ci gaba da sauran raka'a biyu na ƙarshe ya yi su kuma ya yi sallama ya sujada sannan annabi sallama ya miƙe a raka'a biyu ya tafi ta uku sannan ya sake yin sallama a raka'a biyu nan kuma bai bar masallacin ba aka yi masa tasbihi ya faru da annabi sallama rafkanuwa har kashi biyar wadda wannan yana nuna cewa ɗabi'a ce ta ɗan adam yana faɗa shi ma yana cewa innama ana basharun an sa kamatan sauna fa idza nasitu fadhkiruni ni ma fa mutum ne bashar dan adam ne ina mantawa kamar yadda kuke mantawa idan har na manta din to ku tuna mini in na manta ku tuna mini tsira da amincin Allah sabbata gare shi don haka rafkanuwa idan mutum ya samu rafkanuwa a cikin sallah to abinda hakkin da ya rataya a wuyansa shine wato ya toshe gurbin wannan rafkanuwa da ya samu ta hanyar yin sujada guda biyu kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud li kulli sahwin sajadatani kowace rafkanuwa tana da sujada guda biyu kowace rafkanuwa tana da sujada guda biyu ko kuma man zada fi salatihi aw naqasa falyasjud sajadataini wadda yayi kari a cikin sallarsa ko yayi rage to yayi sujada guda biyu wannan ma hadisi ne ingantacce cikin Bukhari da Muslim almuhim ya tabbata daga Annabi sallama ya yi umarni sannan kuma aikace ya aikata cewa wadda ya rafka yayi rafkanuwa a cikin sallah yayi sujada guda biyu to wannan babi ne mai matukar muhimmanci kuma bayan baya ga muhimmancinsa babi ne mai haɗari saboda ya shafi wato karatu ne dangane da gyaran matsalolin sallah wadda mutane da dama sukan samu irin wannan matsala kaga mutum idan sallar ta rikice masa ya rasa yadda zai iya gyara ta wani lokacin har limamai ka ji ana ce maka a wani masallacin an yi sallah limami ya tashi a raka'a ta biyu da ya tashi a raka'a ta biyu ya miƙe aka masa tasbihi bai dawo ba ya dawo raka'a ta uku sai ya zauna aka masa tasbihi sai ya tashi ya ce jama'a mu sake sallah wato ta ruɗe ita wannan ta ruɗe bari a sake wata to kaga wannan rashin ƙwarewa ne wajen sanin makamar gyara sallah idan ta rikirkice don haka dukkan masallata musulmai suna da bukatar su karanci yadda ake gyara sallah idan an samu matsala a cikinta abin da ya ɗauke ɗaukan gyara da abin da baya ɗaukan gyara da abin da ma ba a kula shi a yi masa gyara a yi gyara saboda shi duka wannan akwai a cikin sallah malam yake wa sujudu sahwi fi salati sunnatun sujudar rafkanuwa a cikin sallah sunna ne sujudar rafkanuwa hukuncin sunna haka malikiya suka bata amma hukuncin sunna ya mata kadan sujudar rafkanuwa wajibi ne a cikin sallah wajibi ne su kansu malaman malikiya suka ce wadda bai yi sujada qabli ba har abin ya tsawaita sallarsa ta ɓaci to duk abin da za a ce in baka yi shi ba sallar ka ta ɓaci kuma a kira shi sunna mala ya ce sujadar rafkanuwa a cikin sallah sunna ne sai ya ce menene littafin na ban ga wurin ba walin nuqsani sajadatani me karanta qabla salami ba'da tamamit tashahudaini malam yace falin nuqsani don haka yin ragi shine nuqsan yin ragi yana da sajadatani qabla salam sujada biyu kafin sallama ba'da tamamit tashahudaini bayan cikar tahiya guda biyu tashahud na farko wannan bayan cikar tahiya guda biyu nan mali na nufin a sallah ma'abociyar tahiya biyu kenan amma a sallah ma'abociyar tahiya ɗaya kamar sallah asubahi ko kuma sallar nafila da mutum zai raka a biyu to kaga nan ba da tashahhud kawai haka ana abin da malam yake nufi bayan tahiya guda biyu ga sallah ma'abociyar tahiya guda biyu da malam ya ga dama ma da sai ya ce ba da tashahhudil akhir bayan tahiyar ƙarshe to daga nan sai ya zama in ma sallah mai raka'a biyu ne a mai tahiya biyu ne in ma sallah mai tahiya ɗaya ce dai tahiyar sallama wannan abin da ake nufi da sujada guda biyu shine mutum daga zaune zai yi kabbara ya tafi sujuda kamar yadda ya saba zai sujuda nan kuma yadda ya saba da zikirin da aka saba ya sujuda sannan sai ya dago ya zauna yadda aka saba zama tsakanin sujuda guda biyu sannan ya sake komawa duka tare da kabbara kamar yadda aka saba yayi tasbihin da aka saba a cikin sujuda ya dago ya zauna wannan sune sujuda guda biyu wadda ake yin su a dalilin rafkanuwa a cikin sallah to amma kafin sallama sai mai malam ya ce eh a da kun karanta da wannan isaura eh yazidu ba'dahuma tashahudan akhar ko eh yazidu ba'dahuma ku karanta mun na iso akwai da na iso ina da shi yazidu ba'dahuma tashahudan akhar yau zai ƙara wata tahiya daban a bayansu, a bayan wato wannan wannan tahiya wannan sujada guda biyu. Yazidu ba'dahuma bayan ya yi sujada guda biyun nan sai ya ƙara wata tahiya daban. Sai ya ce, Wali ziyadati, sarjata ne ba da salami. Ƙari kuma yana da shi ma sujuda guda biyu kamar da muka bayani ba'da salami su kuma bayan sallama sai ya ce matan ukura ya tashahadu ba'dahuma zai yi tahiya a bayan wannan sujuda guda biyu wa yusallimu taslimatan ukura sai yayi sallama wata sallama ta daban to wannan abubuwa guda biyu da malam ya ambata shine hukuncin sujadar wadda ya yi ragi a cikin sallah da kuma sujudar wadda ya ƙari a cikin sallah malam ya ce wadda ya rage a cikin sallah zai yi sujada guda biyu wadda ya daɗe a cikin sallah wannan wadda ya rage a cikin sallah zai sujada guda biyu kafin sallama wadda ya daɗi a cikin sallah zai sujuda guda biyu bayan sallama. To, kafin mu zo magana akan me mutum zai rage, kafin wannan hukuncin ya kama shi, ko kuma me zai daɗa kafin wannan hukuncin ya kama shi, wannan shi ne nau'i biyu da malam ya ambata. Akwai nau'i na uku da malam bai ambata ba, wanda zai ambace shi a can a cikin karatu ne, wadda tun a farko da ya kamata in an kasa wa mutum su kashi uku to an sauƙaƙe masa wata hanya ta sani saboda akwai kuma mai shakka akwai mai ragi wanda yana tabbacin yayi ragi akwai mai ƙari wanda yana tabbacin yayi ƙari bayan ya rafkana yayi ragin sai ya gano yayi ragi bayan ya rafkana yayi daɗin sai ya gano yayi daɗi yanzu ya tuno kenan ko kuma an tunatar da shi akwai kuma mai shakka wadda shi kuma ya samu shakka a halin da yake ciki, ya yi daɗi ne ko yana daidai, ko ya yi ragi ne ko yana daidai, duk zai faru. Yana raka'a ta uku sai shakka ta same shi, ta biyu ne yake yi ko ta uku, ko shakka ta same shi ta uku ne yake yi ko ta hudu. To shi ma wannan mutum ne mai rafkanuwa wadda ya samu matsala a cikin sallarsa. ta iya yiwuwa shakkarsa ta yi tsanani ta yadda har sai dai ya gina akan yaƙini, ta iya yiwuwa kuma shakkarsa ta kasance mai sauƙi zai iya taharri, zai iya hararo ya iya kirdadan abin da ya fi rinjaye a zuciyarsa ya gina a kansa. Wannan ya danganta da halin da yake ciki a cikin shakka. idan mun tashi faɗaɗa bayanin ma yi a can lokacin da malam zai magana akan shakka mun ambaci wannan ne don a san cewa masu rafkanuwa a cikin sallah ba kaɗai mai ragi ne da mai ƙari ba akwai mai shakka sun zama kashi uku kenan to da malam yake cewa ragi ana masa sujada kafin sallama ƙari ana mai sujada bayan sallama wannan haka yake a malikiya haka yake a malikiya amma a waɗansu mazhabobin ba haka ba ne ba haka ba ne domin wani wasu wata mazhabar a wajensu dukkan rafkanuwa ba addini dukkan rafkanuwa ba ragi ba bambanci tsakanin ragi da ƙari kawai ba addini kamar hanafiya yan hanafiya duk rafkanuwa kawai su ba addini akwai kuma waɗanda su duk rafkanuwa ƙabli ne ba su da ba'adi wadda ya rage kabli zai wadda ya ƙari kabli zai kamar shafi'iyya haka suke su akwai kuma mazhabar da su kuma idan mutum ya yi rafkanuwa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai irin sujada da annabi yayi alaihi salatu wassalam idan mutum kuma ya yi wata rafkanuwa daban wacce ba annabi sallallahu bai yi irin ta ba to sai yayi kabli wannan sune mazhabar hanbaliya sai zama dukkan a'imma arba'a din nan kowaɗanne da matsayarsu akan qabli da kuma ba'di اختلفت أئمة المذاهب في موضع السجود ذي مراتب نعمانهم بعد السلام يسجد والشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي ودون ذا faƙablu ya tabi waɗannan a'imma guda hudu gaba ɗaya sun samu saɓani dangane da mahallin da za a yi sujuda nu'man shine abu hanifa nu'man ibn sabit shine abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi a mazhabarsa ba'adi ne gaba ɗaya shi sa shi amfanin irin wannan saɓani da a ce mutum zai zai yi rafkanuwa da ya rafkanuwa sai ya zamana cewa ƙabli ya kamata ya yi to amma bai tuna ba ya sake rikicewa ya yi rafkanuwar rafkanuwa ya rafkana a ƙablin bai yi ba har sai da ya sallama sai ya tuna to sai ya yi ba'adi tunda yanzu bayan sallama ita ce ba'adi tunda ya riga ya sallama to sai ya yi ta idan ya yi ta ta zama ba'adi kenan ko kuma kuma sujudarsa qabli ce to shikenan sai ka gina shi akan wata mazhaba shikenan ba matsala sai ka bar shi kawai tafi waɗansu ma gaba ɗaya ai ba'adi suke yaya kawai dan ya saba malikiya sai ka bata masa sallah kenan a can hannun hannun kasashen da suke yin hanafiya kenan sallar su kullun aurgaje take sai ka dora shi akan wata fahimta daban idan kuma mutum ya kamata a ce yayi ba'adi ne sai ya yi ƙabli, ya yi sujudarsa kafin sallama, to shi ma irin wannan sai ka masha shi shi kenan, ya wuce ya a wajen wasu dama duk ƙabli ne. Amma mazhabar malikiya a babin rafkanwa, ita ce mazhaba mafi yalwata, mafi yalwatawa, mafi faɗaɗawa, kuma mafi kusaci da sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙabli ya yi ba'adi idan ka ce ba'adi zalla za a yi ta yi ba ƙabli annabi sallama ya taɓa yin ƙabli idan ka ce ƙabli zalla za a yi ta yi ba ba'adi annabi sallama ya taɓa yin ba'adi idan ka ce kuma iya wuraren da ya yi sujuda idan sun faru kai irin abin da ya yi, idan kuma wata rafkanuwa ce daban ka yi ƙabli, to wannan ma ba ka ɗauki metos ba, ba ka ɗauki shikima ba. Idan aka dubi rafkanuwarsa, alaihi salatu wassalam, sai aga cewa mafi yawan rafkanuwarsa sai aka samu wurin da ya yi ragi ne yake yin kabli, wurin da ya yi ƙari yake yin ba'adi. An dai samu guda ɗaya a cikin biyar ɗin nan wadda ya yi ragi kuma sai ya yi ba'adi. To, amma tare da haka su malikiya sun fi sanya wato fahimta mai zurfi ta fiƙihu wajen bambanta tsakanin ƙabli da ba'adi. yayin da suka danganta ƙabli da ragi suka danganta ba'adi da daɗi da ƙari kuma akwai hikima a cikin haka tare da cewa an ga hakan din ya fi yawaita a aikin manzala salama ragi kabli yake ƙari ba'di yake dan sabawan da aka ga yayi lokaci ɗaya to wannan ba zai sa a rusa wannan ka'idar da ita ce mafi yawan abin da ya fi kulawa da shi ba duk da cewa rafkanwa ba ta yawaita a gare shi ba to amma dai in ka kirga guda biyar ɗin aka ce ma guda ɗaya ce to ai ɗaya ba za ta rinjaye hudu ba kuma in ka dubi hikimar da ke cikin hakan za ka ga cewa eh akwai hikima a ce ragi a masa ƙabli ƙari a masa bali mai hikimar mutumin da ya rage a cikin sallah ya rage mata wani abu a cikinta sai aka ce ya yi gyaranta a cikinta tun da an ce ƙabli kafin sallama kaga a cikinta kenan idan misali a cikin sallah mutum ya rage bayyanawa zai bayyana karatu sai bai bayyana ba ya rage kun ga ita ya nakasa to idan zo kafin yayi sallama sai wannan sujuda guda biyun kun ga kenan a cikinta ya mai da gurbin wancan abin da bai yin ba a cikinta ba kare bun da mu amma idan mutum daɗi yayi a cikin sallah sallarsa ta zo cikakkiya sai yayi ƙari da yayi ƙari a cikinta to idan aka ce ya yi sujada guda biyu har yanzu a cikinta kafin ya yi sallama ya sake mata lodi amma sai aka ce a'a to to to to daɗin ya isa haka sai ka fita daga sallah sai ka yi gyara kan daɗin ya yawa to kaga sai ya sai ya fi dacewa da hikima na gyara in an rage ta to a gyara a cikinta idan an daɗa mata to a gyara a bayanta kar daɗin ya yawa jama'a an fahimta to don haka wannan wannan fahimtar ta fi inganci ta malikiya ta fi inganci ta fi kyau ta fi dacewa kuma da hikima ta rage da ƙari a cikin sallah sannan sai abu na fi da malam ya ambata da yake cewa wa yazidu ba'dahu ma tashahudan akhar sai ya daɗa wata tahiya daban a bayan sujudar guda biyu wannan ita ce fahimtar malikiya Allah ya musu rahama akan sujudar rafkanwa idan mutum ya yi zai sake tahiya ne kuma zai sake tahiya ba duka sujuda ta rafkanwa ko qabli ko ba'di ba a yin su sai a bayan tahiya kamar da malam ya faɗa ba'da at-tashahhudai bayan tahiya guda biyu wato bayan tahiyar ƙarshe to wannan wannan wannan eh sujudar idan mutum ya yi ta kafin ya yi sallama dai ai sai bayan sai da ya gama tahiya mafi karancin tahiya kuma zuwa abduhu wa rasulu sai mafi karancin tahiya to da mutum ya kammala wannan sai ya sujuda qabli da ya sujuda qablin nan guda biyu yi sai ya dago ya sallama to malikiya suka ce wa yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar sai ya dada a bayan yayi wannan sujuda guda biyun wata tahiya ta daban sabuwa fil haka in yayi sujuda guda biyun ya dago ya zauna to sai ya maimaita karatun tahiya in ya maimaita karatun tahiya sannan sai yayi sallama haka idan ba'adi ne ma a malikiya suka ce nan ma sai ya sai bayan yayi sallama ya yi sujuda guda biyu da ya kammala idan ya ɗago ya zauna sai ya sake wata tahiyar daban sannan sai ya yi sallama wa yusallimu taslimatan ukhra sai ya sake wata sallamar ta daban wannan dadin babu a waccan saboda ai qabli bai riga da yayi sallama ba ba addini yayi sallama shi yasa zai wata sallama ta daban kuma do to amma dangane da mas'ala ta maimaita tahiya shi ma mahalli ne na sabani tsakanin malamai cewa za a maimaita tahiya ko ba za a maimaita ba tsakanin waɗanda suke cewa ba za a maimaita tahiya ba kwata-kwata da kuma waɗanda suke ganin za a maimaita tahiya a ba'adi amma ba za a maimaita a kabli ba da kuma waɗanda suke ganin cewa za a maimaita tahiya mutlaqan sake ba kaidi sawa'un kabli ne ko ba'adi ne wanda shine malikiya zance mai inganci a cikin zantukan nan guda uku shine ba za a maimaita tahiya ba ko a qabli ko ba'di dalili kuwa shine dukka sujudar rafkanuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin salloli sau biyar din nan duka babu wacce ya maimaita tahiyyata ko qabli da yayi ko ba'di da yayi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yadda ku ga ina yin sallah haka wannan shine babbar madogara da yake nuna cewa wadda ya sujudar rafkanuwa ba bukatar sai ya sake yin tahiyya amma sake sallama ga wadda ya ba'adi wannan wajibi ne wajibi ne dole ne don haka wadda ya yi ba'adi to sai ya sake sallama amma da ya zauna ne idan ya zauna ya nusu gwargwadon nusuwa ba yana zama Allahu akbar assalamu alaikum bai nutsu ba sai ba ya nutsu Allahu akbar assalamu alaikum ba abin da aka ce karanta a wajen ba wani zikiri kawai nutsuwa idan ya nutsu sai ya sallama ba a sake tahiya ko a kabli ko ba'adi Allahu a'lam na'am Mala yace wa man naqasa wa zada sajada qabla salami wanda yayi rage wa zada kuma yayi ƙari sajada qabla salami sajada kafin sallama tunda a baya an ce wanda yayi rage ya yi sujada kafin sallama, wadda ya ƙari ya yi sujada bayan sallama, to yanzu wani kuma za ka same shi ya yi ragi ya yi ƙari. Kamar yana ne ragi da ƙari. Misalin ragi da ƙari wadda ya fi yawan samun mutane, a ce mutum ya miƙe a raka'a ta biyu. Idan ya miƙe a raka'a ta biyu ya miƙe tsaye, ya yi mai. ya yi ragi ya yi ragi yawwa ya yi ragi inda a ce da ya miƙe tsayen nan ya dawo ya zauna sai ya yi tahiya to yanzu wannan tahiyar da da ya rage tan ya dawo da ita amma tsayuwar da ya yi kuma ya ta zama ƙari inda ba tsayawa a wajen ya zo ya yi to ya zo ya yi ƙari to amma da bai dawo ba ya tafi kuma haka ne ya kamata duk wanda ya riga da ya miƙe to kar ya dawo zai zo mana nan gaba a malikiya har ma sabani suka samu in ya dawo sallarsa ta ɓaci ko bata ɓaci ba kwarai saboda sujada saboda zaman tahiya sunna ne tsayuwar da yayi kuma dan karatun fatiha farilla ne ya dai bar farilla ya dawo sunna to amma idan aka zo raka'a ta uku da ya miƙe din bai dawo ba ya rage tahiya ba ba tahiya kadai ba har da zaman tahiya zaman tahiya sunna ce mai zaman kanta tahiya sunna ce mai karatun tahiyar sunna ce mai zaman kanta dan haka sunna bi ya watsar a wajen da ya miƙe tsaye yayi karatu da ya taho raka'a ta uku sai ya zaman tahiya wai ya biya wacce tahiyar babban liman kenan ya biya wacce tahiyar ba a yi duk abin da ka wuce gurbinsa ka wuce gurbinsa ka wuce gurbinsa zai sai idan rukuni ne shi kuma bayani akan sai zo mana nan gaba to idan ya zo raka'a ta uku to raka'a ta uku ba ta da zaman tahiya idan yayi mata zaman tahiya yayi ƙari da can a raka'a ta biyu yayi rage yanzu a raka'a ta uku yayi ƙari dan haka sallarsa ta hada masa ragi da ƙari ya hada mata kaya yayi ragi yayi ƙari to sai a rinjayar da ɓangaren ragi, saboda ragi tawaya ne, tawaya kuma ta fi daɗawa illa, don haka sai aka fifita janibin tawaya akan janibin daɗawa, maimakon a ce zai yi ƙabli kuma zai yi ba'adi, a'a, ƙabli kawai zai yi. Ba zai ce ba to yanzu ina da ƙabli ta barin tahiya, ina da ba'adi ta ƙarin tahiya, a'a. kawai iya kabli zai shine sajada qabla salami sai sujada kafin sallama wanda ya rage ya kai ta iya yiwa kuma rage da ƙarin su zo ta wata fiska daban ya zama basu da alaka ko dai ya kamata a ce yayi karatu ne a fili sai karatun a sirrance a raka'a misali a ce sallah isha ce raka'a farko sai ya yi karatu a sirrance da ya karatu a sirrance daga baya sai ya farfado ya faɗaka ya gane cewa ya ɓoye karatu kun ga nan wannan ragi ne ko ƙari ne ragi ne me ya rage ya rage bayyanawa ya rage bayyanawa to to wannan ragi ne yayi a cikin sallah to da ya zo shi sai kuma ya zo raka'a ta ƙarshe zai zauna ya zaman tahiya sai ya miƙe ya manta da ya miƙe sai da ya miƙe yana karatun fatiha sai ya tuna ashe fa ya kawo ta hudu ne sai ya dawo sai ya zauna to yanzu can a farkonta ya rage mata bayyana karatu yanzu a ƙarshen ta ya mata daɗi duk wannan ma rage ne da ƙari a cikin sallah wannan ma rage ne da ƙari a cikin sallah kuma ta iya yiwuwa ɗin ya ragin karatu ya ragin bayyanawa a raka a farko ya kuma yi ƙarin bayyanawa a raka a ƙarshe tunda a raka a ƙarshe kuma sirrantawa ake kuma sai ya bayyana kun ga nan ma can ya yi ragi nan ya zo ya yi daɗi to duk yadda mutum ya haɗa ragi da ƙari a cikin sallah dai zai sujada ne kabli ba sujada iri biyu zai yi ba na'am to wannan ina da shi ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إن كان قريبا وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل معه وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن وأكثر فأكثر وإلا فلا تبطل فلا تبطل صلاته ملأتي ومن نسي السجود القبلية ود يمن تسجد قبلي wato ƙabli ta ce me kafin sallama wanda ya manta sujada ƙabli wato kafin sallama me dalilin da ya sa ta zama ƙabli saboda ya yi wani rage a cikin sallah hatta sallama har sai da ya sallama sai ya tuna sajada in kana qariban to yayi sujudar idan a kusa ne wato wani abun bai jima ba yana yin sallama sai ya tuna to ya sujada kawai wa in tsala idan kuma ya tsawaita, au kharaja minal masjidi ko kuma ya fita daga masallaci, me ya tsawaita, ya kammala azkar da suka shafi sallah har ya shiga wasu harkokin daban, ya shiga karatun alkur'ani ko ya kwanta ma ya ɗan kishingiɗe na hutawa ko ya je majalisi a masallacin an zauna ana ta, wato dai ya fita daga cikin sallah da sha'aninta, shine ya tsawaita, ba sai ya fita a masallaci ba, ko kuma ya fita a masallaci. nan kuma fita a masallaci ko da bai tsaya yayi azkar ɗin da ya kamata ba malamai sun ɗauki fita a masallaci nisantan sallah ne ko da mutum bai tsaya yayi azkar ɗin da ya kamata a ce yayi ba za ka ga waɗansu da an idar da sallah sai su fita a masallaci wannan kuma illa ce ya kamata mutum ya nutsu fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab in ka kammala ka kafa tukunna ka nuna kwaɗayinka wa ubangijinka tana da kyau mutum yana kyautata sallah yana daga cikin kyautata sallah da tsaftace sallah mutum idan ya idar da ita ya tsaya ya nutsu inda wani abin da zai biyo baya ma kana nan a wurin sallarka kana nan a cikin nutsuwarka amma ka tashi ka fita buzai ka tafi ba tare da wani uzuri ko kwara ba to sai kaga wani abun idan ya taso to fa sai kaga sai an zo ana sake sallar gaba ɗayanta wa tabtulu salatu ma'ahu kuma sallah tana ɓaci na'am aw kharaj min masjid batala sujud ko har ya fita masallaci sujada ta ɓaci wa tabtulu salatu ma'ahu kuma sallan ma tana ɓaci tare da shi in sujuda ta ɓaci to sallah ta ɓaci domin in an ce sujuda ta ɓaci wato gyaran sallar ya ɓaci idan ko gyaran sallah ya ɓaci to sallah ta ɓaci kenan ba za ta karbi gyara ba to ina dama gyara to ko abin hawa ne aka ce kaje wurin bakanike ce ka ai ba zai gyaru ba to me yake nufi yana nufin zai maka amfani ka gani in dai yace maka ka ina ai malam ka hakura da wannan babur din ka ba zai gyaru ba shi yasa ma kafin ya ce ma ba zai gyaru ba sai ya ce ka hakura da wannan babur din ba zai gyaru ba to kaga an ce ba zai gyaru ba to ya baci kenan ya ya halaka ba zai maka amfani ba kenan don haka idan gyara ya ɓaci to abin da za a gyara ba zai yi amfani ba kenan shi yasa wa tabtulu salatu ma'ahu sallar kuma tana ɓaci tare da ɓacin sujuda in kana an salati sunanin fa aksara idan ya kasance gabarin sunnoni uku ne isama saboda kun san ka'ida sujuda kamar yadda muka faɗa a baya cewa za mu yi magana akan wato abinan abin da ragin da yake yi tasiri a masu juda kamar yadda shi ma akwai daɗin da yake tasiri a masu juda to ragin da yake tasiri a masu juda dole kai ko dai sunna mu'akkada idan guda ɗaya ce in guda ɗaya ce sai ta zama sunna mu'akkada idan kuma ba sunna mu'akkada ba ce to sai sun kai biyu i sama an ce suna mu'akkada suna mai ƙarfi kamar sirrantawa kamar bayyanawa wannan sunnoni ne masu ƙarfi shi yasa ai wanda ya bar sirrantawa abu ɗaya ya bari amma kuma zai su zai sujuda wanda ya bar ɓoyewa abu ɗaya ya bari amma kuma zai sujuda saboda sunna ce mai ƙarfi amma sunna wacce take ba mai ƙarfi ba to sai mutum ya haɗa biyu idan mutum ya bar tahiya ya bar zaman tahiya ya bar sunna biyu idan mutum ya bar karatun sura ya bar tsewar karatun sura to ya bar sunna biyu don haka daga ya fatiha sai ruku'u bai yi karatun bai yi tsewar karatun sura ba bai yi surar ba mun ga ya bar sunna biyu to idan kuma ya zama abin da mutum ya bari har ya kai ga ya kai sunna uku tun da ya kabbarar ruku'u Allahu akbar bai ce Allahu akbar ba haka ya ruku'unsa ya dago daga ruku'u bai ce sami Allahu liman hamidahu ya da sujuda bai ce Allahu akbar ba wayan abubuwa guda uku duk ya basu bai faɗa ba ya rafkana bai tuno ma yana sallah ba sai dai na zaman tahiyya duk kabarorin nan bai yi su ba da sami Allah komai ma bai yi to in har ya far ya ya ya ya farga to sai ya sujuda qabli to shine abin da malam yake cewa idan abin ya kai sunna uku i sama in dai ya kai sunna uku i sama to to idan sujada ta ɓaci sallar ta ɓaci wa illa idan ku bai kai sunna uku ba sunna biyu ce fala tabtulu salatuhu sallarsa ba za ta ɓaci ba sai ya zama dai wannan sujudar da bayyin ba ta ɓaci ba hali ya yi ta sallarsa ta tafi da nakasa ba a yi mata gyara ba ba ta ɓace ba ita sallar ta tafi da nakasa ba gyara ta ba to amma mu abin da za mu ce a nan shine duk sanda mutum ya tuna akwai wata sujuda bai yi ba ta wata sallah ko kabli ce ko ba'adi ce a halin da yake ciki na tsarki ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara ya tafi sujuda ya yi sujuda guda biyu ya zauna ya sallama ya yi sujudar waccar wancan gyaran da bai yi ba a baya saboda a malikiya ba'adi ba ta wucewa har abada ba'adi ba ta wucewa to kamar yadda ba'adi ba ta wucewa kablin ma in riga an yi sallama da rafkanuwa da mantuwa shikenan ita ma ba za ta wuce ba tunda ai mantuwa ta sa aka yi sallama ba a yi ta ba to ita ma ba za ta wuce ba sanda duk aka tana ta sai a yi ta inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal bi hadisi yace Allah madaukakin sarki ya kauda kai wa al'ummata لا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه شنو كلمة الله تعالى يا يران غمي يا كودا كيو الأمة game da kuskure wan nisyanu da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tilasta su suka aikata rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da laifi in mun manta ko mun yi kuskure da haka in dai da sunan mantuwa mutum ya manta kabli bai yi ba to duk sanda ya tuna shine lokacin kablinsa sai ya yi ta kawai sai ya yi ta sai ya sallama matukar akwai halin ya sujuda a wannan lokacin na'am sai malam yace wa man nasiya sujudal ba'diyya wadda kuwa ya manta sujada ba'di wato ta bayan sallama sajadahu walau ba'da amin yayi wannan sujudar ko da kuwa bayan shekara guda ne ko da bayan shekara ne yayi ta malam yace wa man naqasa faridatan fala yujzi'uhu sujudu anha wadda ya rage farilla kamar karatun fatiha bai yi ta ba da ya kabbara kawai sai kulhu wallahu sai ruku'u ko wadda ya manta ruku'u da ya kammala karatu sai ya tafi sujuda ko kuma ya manta wata sujada daga sai sujada guda biyu wanda ya manta farilla cikin farillan sallah ai an san farillan sallah fala yujzi'uhu sujudu anha to sujada ba za ta isar masa ba a madadinta ba a sujada qabli idan an bar farilla an bar rukuni cikin rukunnan sallah to ba a sujada qabli ba a sujada ba'adi dama ba'adi ka ƙari ne ko yanzu muna maganar rage ne wanda ya rage farali ba a yi amma idan mutum ya ƙara farilla to zai yi ba'adi nan kuma inda a ce ƙarawa ya yi ko ya ƙara fatiha ko ya shi yasa malikiya suke cewa wadda ya ɓoye karatun fatiha misali ko ya bayyana sai bayan ya gama karanta ta sai ya tuna sai ya dawo ya sake maimaita ta sai ya badi eh zai yi zai yi sallar asuba raka'a farko sai da ya ƙare fatiha a sirrance sai ya tuna suka ce sai ya dawo sai ya maimaita fatihar a bayyane in ya maimaita fatihar a bayyane sai ya yi ba'adi me yasa saboda fatihar farilla ne maimaita ta da ya yi kamar daɗin farilla ne a cikin sallah kamar mutum ya yi ruku'u fi ne ko ya sujada uku kusa dai wannan kankari ne ko to haka fatiha take ma sai dai zamu zo muhallin ban san me yasa malikiya suka ce suka zabarwa mutum ya maimaita fatihar ba shin da mutum ya maimaita din ya dada da gangan da mutum ya hakura da rafkan wanda yayi ta ragin wanne ne yafi sauki ya hakura da rafkan wanda tun da ragin da yayi sirranta wanda yayi a rafkane yayi kuma ragi ne ragi ne mara, mara, tasiri wato mara, mara illa wa sallah tunda ya karanta fatira ba bai karanta ta bace to yanzu kuma maimaita wanda zai yi da gangan ne yana sane ya maimaita abin da ya kai farilla a cikin sallah to ai da ya maimaita farilla yana sane gwamma ya tafi da rafkanuwarsa ta ragi da ya yi a baya Amin. Da haka anan wa man naqasa faridatan wadda ya rage farali fala yujzi'u sujudu anha sujada a madadin wannan farali ba zai masa amfani ba wa man naqasa al-fada'ila fala sujuda alaihi wadda yayi ragin mustahabbai kuma babu sujada a kansa. To anan yanzu za mu iya tattarowa sai mu ga abubuwan da yawwa gashi mu ƙara gaba kaɗan. ولا يكون سجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر سجد قبلي باتا يوا با آيين تباتا كسن شوا سيقبل سنة قدابي فأكثر إيسما سيقبل سنة بي فأكثر إيسما وأما السنة الواحدة أما بل سنة قدابي فلا سجود لها باب سجد أقريتا إلا السر والجهر in banda kawai sirrantawa da bayyanawa domin sirrantawa da bayyanawa sunnoni ne wanda suke masu ƙarfi kamar da muka yi bayani a baya to ana mun tattaro karatunmu za mu ga cewa malam ya kasa ayyukan sallah kashi uku ya faɗi matsayin kowanne ko dai barin farilla ko barin sunna ko barin mustahabbi wadda ya bar farilla aka ce sujada ba za ta magance masa matsalarsa ba yaya zai yi ka yi haƙuri yana gaba dan ba mace yau ba sannan sai barin sunna wanda ya bar sunna kuma malam ya ce maka sai ta kai sunna biyu sunna ɗaya barin sunna ɗaya ba a mai sujuda amma wannan a malikiya ne saboda za ka samu cewa a wasu yanzu irin hambaliya a malikiya sun ɗauki faɗin Allahu akbar kawai ta yi ruku'u ba ta ba ta abinan ba ba ta kabbara harama ba ba ta harama ba ta yi ruku'u ko sami Allahu liman hamidahu ko ta yin sujuda ko ta ɗagowa ko ta duk wata kabbara banda kabbara harama a malikiya sunna ne amma a hambaliya farilla ne amma ba farilla amma su ma ba farilla tunda su sun bambanta tsakanin farilla da rukuni su sai suka tura gaba waɗancan su karatun fatiha su ruku'u su sujuda rukunai ne su rukunai suke ce musu ba farillai ba rukunai don haka waɗannan su kabbara su tasbihi a cikin sujuda tasbihi a cikin ruku'u duk waɗannan suna cikin farillai ne barin su yana jawo sujuda juda a malikiya kuma waɗannan sunnoni ne sai da mana mai hambaliya idan ya bar kabbara ɗaya zai maka sujada saboda ya bar farilla ne amma mai malikiya idan ya bar kabbara ɗaya ba zai maka ma sujuda ba saboda mai saboda ai sunna biyu ne ake mata sujada barin sunna biyu ne ake sujada idan sunna barin idan sunna bata kai biyu ba to ba a sujuda amma fa a malikiyar ma barin sunna biyun idan ba mu'akkada ba ce idan sunna mu'akkada ce to sunna ɗaya ma in an bata ana sujuda sai malam ya kawo surrantawa da bayyanawa dangane da barin sunna biyu kuwa suka ce daidai da mutum wajen ruku'u ya rafkana ya ce zai tafi ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamida zai ɗago ya ce Allahu Akbar suka ce bai ko ɗaya ba, bai ko ɗaya ba, zai tafi ruku'u ne ba ya ce sami Allahu liman ham shi ake faɗa a wajen? To, kamar bai faɗa ba ne. Zai ɗago ya ce Allahu Akbar shi ake faɗa a wajen? Suka ce kamar bai faɗa ba ne. Canza wannan da ya yi, to ya zama kowanne tun da bai yi shi a gurbinsa ba, to bai faɗa ba. da haka ya yi ragi ya yi ƙari ya yi ragi ya yi ƙari domin da ya ce sami Allahu liman hamidu zai tafi ruku'u to yanzu ya zo ya yi wani karatun da ba a yi a wajen da ya ce Allahu akbar zai ɗago ya yi wani karatun da ba a yi a wajen ya yi daɗi sannan kuma bai yi abin da ake yi ba ya yi ragi to zai kabli tunda in an tattara su su biyun sunna biyu ne amma mustahabbi shi kuma ba a sujuda don barinsa, kamar mutumin da ya baɗaga hannaye yayin kabarar harama, ya ce Allahu Akbar sai bai ɗaga hannayensa ba, shi kenan, ba zai yi sujuda ƙabli ba, ballantana ɗaga su yayin tafiya ruku ko ɗaga su bayan ɗagowa daga ruku. Hakan nan mutumin da ya sauke hannunsa daga ƙirji bai ɗora hannu a kan ƙirji ba, shi ma wannan ba zai sujada don barin wannan ba hakan nan mutumin da bai jinsul istiraha ba ba zai yi kabli ba hakan nan a malikiya mutumin da bai yi kunuti ba kunuti mustahabbi bai kai matsayin sunna ba ballantana farilla wanda ya bar shi a malikiya to ko kabli ba zai yi ba ta wuce amma a shafi'iya suka ce a'a kunuti ya bar magana ce wadda ya bar kunuti da asuba a malikiya a shafi'iya suka ce zai yi kauli haka imamun nawawi ya faɗa Allah ya masa rahama yace wal kunutu madhhabuna wa man lam yaqnut sajada lis-sahwi yace kunuti madhhaban mu ce inji imamun nawawi madhhaban mu ce ta shafi'iya yace duk wanda bai yi ba ya sujada kafin sallama amma malikiya barin kunuti baya sa sujada kafin sallama almuhim idan waɗannan ababen da muke lissafawa duka barinsu baya sa sujadar rafkanuwa hakan nan ma abinan a malikiya subhana rabbiyal azim na ruku'u subhana rabbiyal a'la na sujuda duka waɗannan barinsu baya sa sujadar rafkanuwa saboda duka suna cikin mustahabban mustahabban sallah ne mala yace faman asarra fil jahr fil jahr fil jahriya wanda ya sirranta a sallah ta bayyana karatu sajada qabla salami ya yi sujada kafin sallama wa man jahara fi sirriya wadda ya bayyana a sallar ɓoyewa sajada ba'da salami ya yi sujada bayan sallama kamar ya ne ne me yasa aka ce wadda wadda ya sirranta a bayyanawa ya sujada binan kafin sallama me yasa saboda yayi ragin bayyanawa yawa me yasa aka ce wadda ya bayyana a wurin da ake sirrantawa ya sujada bayan sallama saboda yayi ƙarin bayyanawa wannan shine illar da ta sa aka gane ragi aka gane ƙari a babin sirrantawa da kuma bayyanawa abin da muka yi dai Allah ya ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة الله وسلامه على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين to dangane da salatu tasbih ana yawan yi min tambaya a kanta ni kuma ina yawan cewa ni a fahimta ta bata inganta ba saboda dama sallah ce wadda kun sani akwai saɓani sosai tsakanin malaman hadisi wajen ingancinta ko rashin ingancinta wadda ina ganin da bayan an riga da an kwantar da ita a malamai na baya-bayan nan sheikh muhammad nasiru albani allah ya masa rahama shi ne wadda daga baya da ya zo shi bayan bincikensa ya bayyanar da ingancinta shi a wajensa a fahimtarsa wadda wannan ya sa ta sake farfadowa kuma du har ya kai ga ta shahara fiye da da a musamman a irin society mu na Najeriya to amma ni ina tare da malaman da suka tafi akan rashin ingancinta na fi gamsuwa da daidailansu na fi gamsuwa da bincikensu saboda ko ba komai kamanninta kawai idan ka duba za ka ga cewa ba ta kama da wata sallah daga cikin salloli na shari'a ba ta zo da waɗansu abubuwa gara'ib da yawa gara'ib da yawa a cikinta so gaskiya wannan ya sa ban kiyaye abubuwanta har da zan iya ba da fatawa a kai ba Allahu a'lam Na'am. Ina zuwa, wa alaikun A wani yana tambaya ne. Ina zuwa, wani ne yake tambaya. Da yi me? Eh. Eh. Eh. to bashi gaba ɗaya a banki ya danganta idan bankuna ne masu mu'amala da riba to bai halatta mutum ya jefa kansa cikin irin wannan ba saboda a yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi barazana akan riba kuma manzan Allah su salama shi ma bai yi sassauci ba kan abin da ya shafi riba da illolinta, ko da kuwa mutum meye ne zai karɓa, ba sai zallan kuɗi ba, saboda ai mu'amalar, mu'amalar shi ne abin dubawa, amma idan bankuna ne wadda suke ba sa mu'amala da riba, to wannan ya halatta mutum ya karɓi bashi a wajensu. kuma bankunan da ba sa mu'amala da riba su kuma suna bayar da bashi ne ba na kuɗi ba saboda tunda kasuwanci ne duka bankunan nan kamfanoni na kasuwa shi yasa ba zai taɓa yiwa a ɗauki kuɗi a baka ba a ci riba ba saboda kasuwa ce babbar hanyar su ta samun kuɗi kenan riba don haka kamfanonuwa a bankuna waɗanda ba sa mu'amala da riba to bai yiwuwa su ba da rancen kuɗi su ci riba saboda sun san cewa ba a cin riba a rancen kuɗi sai dai kaya ya halatta a baka bashin kaya a ci riba kuma a kanka ko a nemo maka kayan da kake bukata ka faɗi irin yadda kake son sa a je a nemo maka a sayo shi a ci riba a kanka duk ya halatta kai ko da gida kake so amma kwangilar gina shi a ci riba a kanka duk ya halatta wanda wannan hanyar neman hanyoyin neman kuɗi ne wannan murabaha ce ya halatta Allahu a'lam na'am wa alaikum salam na'am eh Eh. Mm. Eh. Haka. Mm. Ah. Haka. Eh. Eh. yace dangane da halaccin sallar nafila a zaune wadda muka yi magana akai wancan satin tare da cewa abinda muka ce shine in nafila ne ba ma sai da uzuri ba haka kawai da gangama mutum zai iya nafila a zaune yawa to abinda yake tambaya anan shine to akwai hadisi da yake cewa salatul qa'imi salatul qa'iri ala nisfi min salatul qa'imi sallar wanda yake zaune to tana nan akan rabin ladan sallar wadda ya atse ne ce to shi ma wannan har a sallar nafilar ko kuma a sallar farilla ne kadai ya shafa amsa shine wannan hadisin ya game gaba ɗaya sallah ne don haka ko sallar nafila ce ko sallar farilla ce idan mutum ya yi a zaune ladansa rabin wadda ya atse ne don haka wadda ya yi nafila a zaune yana da rabin ladan wadda ya yi ta tsaye ita nafilar amma wadda ya farilla a zaune yana da rabin ladan wadda ya farilla a tsaye wannan ita ce ka'ida da manzon sallama ya shimfiɗa Allahu a'lam a wannan yayi magana anan ko ko ya fasa na'am ina zuwa alaikum salam mm mm yace kamar yadda muka karanta ragin mustahabbi ba a masa sujada to ƙarin mustahabbi fa shi ma ba a masujada wadda a ce yayi ya daga hannu a wurin da ba a daga hannu a cikin sallah babu komai a sallarsa ko wanda ya dora hannu a kirji wurin da ba a dorawa ba komai a sallarsa shi yasa da a ce mutum zai zai taso raka'a ta farko raka'a ta farko sai ya rafkana sai ya zauna da ya zauna yana zama sai ya tuna sai ya miƙe zaman da bai wuce a ce zaman hutu ba ne ba israha to ba zai ba'adi ba saboda ai wannan zaman dama zama ne wadda zama ne na mustahabbi na haka yin sa din ba zai zama daɗe a cikin sallah ba ko da ba da nufi ya yi shi ba na'am ya ce akwai wani dalili ne da ya nuna cewa cikin wannan watan daga sha uku zuwa sha biyar akwai azumin da ake yi amsa shi ne akwai dalili hadisai ingantattu barkatai waɗanda suka shar'anta yin azumin kwana uku a kowane wata wasu kuma riwayoyin cikin sunan da turmizi da abu dawud su kuma sun zo da bayanin wannan azumi a cikin ayyamul bayt ayyamul bayt su ne waɗannan kwanakin sha uku sha hudu sha biyar su ne ayyamul bayt wannan kuma ba watan sha'aban kaɗai ba ne kowane wata in banda ramadan tunda shi dama ana azumi kowane wata sha uku sha hudu sha biyar ɗinsa ranakun azumi ne ga wanda ya samu dama a wajen waɗanda suka inganta wannan hadisan na hadisan na ayyamul bid amma waɗansu suna ganin kawai azumin kwana uku a wata shine azumin kwana uku a wata ba sai ayyamul bid ba kwana uku nan ko mutum yayi rana yayi yayi kwana ɗaya a goman farko yayi kwana ɗaya a goman tsakiya yayi kwana ɗaya a goman ƙarshe ko duka yi su a goman farko ko duka yi su a goman tsakiya ko a goman ƙarshe dukansu a kowanne lokaci mutum yayi su kawai ya dace da su to haka yake a wajen wasu malamai wasu kuma sun inganta hadisan ayyamul bid suka fifita yin su din awai alhamis sha uku sha hudu sha biyar don haka bai keɓanci sha'ban ba akwai wannan hadisin amma ba iya sha'ban ba ne to mm. eh na Gas eh eh sallallahu alaihi wasallam to gaskiya za ku dinga samun irin waɗannan karantarwa amma kwashe-kwashe ne ba daidai ba ne ba wannan bai inganta ba maganar da yake shine an musu wa'azi da faɗakarwa cewa sha biyar ga wannan watan ana azumi sannan haka da daddare ma ana salloli babu wani abin da ya zo wanda ya inganta dangane da keɓance rabin wannan watan da yin azumi wato sha biyar ɗinsa ko kuma keɓance wani dare gaba ɗaya ma a dare rakun sha'aban da yin azumi hasali ma abin da ya tabbata ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan tasaffa sha'banu fala tasumu idan sha'aban ya keta biyu kar ku yi azumi to kaga ya zama kamar ta'addanci ne ma sai da ya keta biyun sannan mutum ya ce zai yi amma wadda dama yana yi kafir Sha'ban ya raba biyu dama yana yi to zai ci gaba da azumin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace yana azumi in banda a watan Ramadan ba babu watan da yafi yawaita azumi a cikin sa kamar Sha'ban yana azumi sosai a cikin watan Sha'ban sallallahu alaihi wasallam suka ce saboda yayi wa yayi wa jijiyoyinsa tarbiya kafin shigan watan Ramadan haka wanda yake irin wannan azumi na azumtan Sha'ban to babu laifi ko da ya haura rabin sha'aban yana yin azuminsa sannan wanda ya saba yin azumin litinin da alhamis babu laifi dan yayi ko a koyaushe ne a cikin wannan wata sannan hakan nan wadda akwai ramuko a kansa babu laifi ko da ramukonsa ya faɗo bayan sha'aban ya raba biyu duk waɗannan suna da uzuri za su yi yin azuminsu amma wadda aka hana shi ne wadda kawai sai ya tsiri azumin saboda kawai sha'aban ya raba biyu ya yi azumin da ake cewa takande, takande, na taɓa tambaya muna yara, na tambayi wata tsohuwa, na ce mata ni azumi me yasa ake ce masa takande, sai take ce min ai tirke ne, ai tirke ne wadda mutum idan ya kafa shi, to kuma kan ramalana ya shigo, to a kuma a wannan tirken za a dinga ɗaɗɗaure azumin ramalanan nasa, za a dinga ɗaure azumin ramalanan nasa. gaskiya wannan zancen duka ba mai inganci bane Allah ya mata rahama yau ba mai inganci bane duka wannan zancen azumin nisfu sha'ban tsakiyar sha'ban wadda malam yake faɗa yanzu na sha biyar ga wata bai inganta ba wa'azi akan ayi shi bai halatta ba ɗora musulmi ne akan gurɓatattun hadisai waɗanda aka rawaito su ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka ba wani dare da aka ware aka ce a cikin wannan watan a ware shi a dinga sallah a ciki raka a kaza a karanta kulhuwa ko ko kulliya ko falak janasu maganin yan tsurku ko ko menene ma babu in mutum yana kiyamul lailin sai ya ci gaba da kiyamul lailin sa mutum ya ga damar tashi ya sallah da dare tashi ya sallah da dare ko a shaban ne ko ba a shaban bane ba sai ya dauki wata falala ta cewa an ware annabi ya ce ba babban abin da ake gudu shine alankayawa annabi sallama ya ce kuma bai faɗa ba ko kuma mutum ya bauta wa Allah shi a tsammaninsa cewa ai wannan aikin ai daidai ne shari'a ce annabi ne ya ce ai yana jiran lada ba zai samu ba qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ubangiji ta'ala ya ce ka gaya musu shin in ba ku labarin waɗanda suke asara ayyukansu bil akhsarina a'mala masu asara ayyuka alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune waɗanda kaiwa da komowar gwagwarmayar su ta ibada ta bace musu a nan gidan duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su kuma a tsammanin su suna kyautata aiki to wai dan mutum yana aiki a tsammaninsa daidai yake a tsammaninsa lada yake nema ba fa zai zama daidai ko ya samu ladan ba matukar ba daidai din bane a wajen Allah to gaskiya ana cutar da mutane a dinga dora su akan ayyukan da ba daidai ba annabi sallama bai karantar ba bai koyar ba su yi ta yi suna shan wahala a tsammaninsu suna daidai kuma Allah da kansa ya ce tsammanin mutum cewa daidai ne ba shi zai sa ya zama daidai ba ya tabbata cewa daidai ne shi yasa da kyau mutane su dinga karban karantarwa a wajen malaman da suka mai da hankali akan ingantacce ina faɗa ina nanatawa ingantaccen nan fa ya ishe mu wallahi a wannan addinin ingantaccen ma har mutum ya mutu ba zai yi wani ba ingantaccen ma ya ishe mu ba sai mun yi kwashe-kwashe ba abinda annabi ya bar mana wanda ya inganta da aikin da ya aikata da wanda ya ce a yi da wanda ya faɗi falalarsa ta tabbata waɗannan ma sun ishe mu in za mu bauta wa Allah ba sai mun yi kwashe-kwashe ba da haka kwashe-kwashen nan duka ajiye su kuma addin mutane su dinga manne wa maluma masu rariyar tace ingantacce saboda kar mutum ya yi ta asarar ibada kar mutum ya yi ta asarar bauta akwai maluman da ba su damu ba da ingantacce kawai kwashe-kwashe duk yadda kawai falala take kawai sai a watsa ta mutane wani kuma son falala ne da shi wani sai ya kwana maka yana aikin falala kuma ta iya yiwa wanda ya kwana bacci ya bishi daraja a wajen Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda yayi aikin da bamu ce ba an mayar mashi kayan shi kaga kawai yayi hira to shine yana da kyau mutane su mai da hankali sosai mutum zai bauta wa Allah ya bauta wa Allah da abin da yake so kuma ya yarda da shi Allahu a'lam to ina ganin dare yayi ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik